من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد منا جدر الوديع الله سبحانه وتعالى ya kama wani safiya ta asabar yau mana ashirin da hudu ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai ɗayan da miladiya yau mana goma sha tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna na cikin wani littafi mai albarka a lafiyar wa safiya na shekul islam ibn taymiya ina maɗaukar sarki ya gafarta masa idan ‘yan uwa suna tare da mu zama ta ƙarshe mun karanta ayoyin da malin ya je su domin tabbatar da sifa ta magana da Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya yi amfani da salo-salo na zance don ya tabbatar da cewa yana magana. Allah ya jiɗinta maka shi lafazin alhadith ومن أصدق من الله حديثا يا جبن تاما كان فلقظين الكي تمشيكينا domin ya tabbatar ma kansa yana magana ya tabbatar ma kansa da ya jibinta ma kansa alƙawun ya jibinta ma kansa kalimat da dai sauran irin kalmomi da Allah subhanahu wata'ala ya amfani da shi domin ya tabbatar kansa da sifa na magana. Cikin nau'o'in magana Allah jibinta ma kansa almunajat da kuma almunajat. Duka nau'o'i ne na salon zance. Almunajat kira daga nesa ko kuma kira da babban murya. almunajat kira na kusa ko kuma kira da sauti masauci. Duka da waɗannan sun tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka karanta a ayoyi da suka gabata. Daga nan sai muka shiga gaban da malam ya rattabo waɗansu ayoyi waɗanda suke tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala suna tabbatar ma Allah suka na magana a dunkule. Mun karanta wa in ahadin min al-mushriki na sajara ta fa'ajir wa ta yasma kalamun Allah. Wannan ayoyi suna tabbatar da cewa Alƙur'ani mai girma da attaura duk cikinsu maganganun Allah ne sai ya ya ta'ala. Kaga a farko malam ya rattako ayoyin da suke magana ne a dunkule cewa Allah na magana. A zubi na biyu sai ya jero ayoyin da suke nuna waɗansu salo-salo na zance na magana wanda ya tabbata ga Allah. kamar a wannan gaban malam yana tabbatar da wato kamar da ka ce ba da misalan maganan Allah subhanahu wata'ala sai a ce maka alƙur'ani mai girma maganan Allah ne taura ma maganan Allah ne ko irin makamantan wani to shi ne sai malam ya fara kawo waɗannan ayoyi wa ina hada min al-mushriki mustajaraka fa ajibu hatta yasma'a kalam Allah mun karanta wannan aya cewa idan ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi ya makwabce ka ya fake a wurin ka ya samu kariya domin ya saurari zancen Allah saboda irin tasirin da maganar Allah yake shi a kan zakati sai Allah shi ya sa ajiyar ka ba shi mafaka ka ba shi kariya ka jawo shi a jikinka hatta ya sama kalaman maki har sai ya ji maganar Allah ka ajiyar da shi maganar Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka yi bayani cewa wannan tada ce da ake karantar da masu da'awa a tafarkin Allah su masu kira ne ba masu korewa ba ne masu jawowa a jika ne ba masu nisantawa ba ne mushriki ma idan ya zo ya makwabce ka da fatan ka gaya masa shiriya ka gaya mishi menene addinin ka yace akan ka ba menene matafiyar shari'ar musulunci menene qur'ani ya hukunta akan kaza to kar ka zalimi shi kar ka ce arnin banza a'a fa ajir a kuma kuma a kalaman ba ka makwabce shi ka kyautata mishi zance har sai ya ji maganar Allah subhanahu wa ta'ala ko da ko ya zo da manufa ce ta jayayya ko da ya zo da manufa ta jayayya kuri babu laifi ka saurari shi kan jayayya da shi domin ka tabbatar masa da gaskiya domin Allah ya ce wa jahiduhum bi jihadin kabiran ya ce wala tujadilu ahli kitabi illa billati hiya ahsan ya ka babu laifi kai jayayya da shi da kuma ainihin tabbatar masa da abin da yake shi ne gaskiya kuma har Allah ya tabbatar da cewa illa billati hiya ahsan sai idan za ka yi jayayya da shi ya kasance a ɗabi'a akwai kyawun ɗabi'u a harshe akwai daɗaɗen zantuttuka sannan a ilimance kuma kana da hujjoji na hankali da na shari'a waɗanda za su kona ƙarya su tabbatar da gaskiya wannan ka ka'idoji kenan na mujadala a ɗabi'a ba za ka san shi ɗabi'a kana mishi izgilanci kana walakanta shi kana zage shi a za ka mishi ɗabi'a na girma da arziki a harshe za ka rausasa masa harshe a sami rausasawa a sami rangwantawa kuma ka riƙa bashi lokaci bayanin abin da ya dame shi daga nan sai ka kawo hujjoji wala atunaka bi masalin illa ji'ina bil haqqi wa ahsan tafsir duk wani abin da ya zo da shi na ƙarya in dai ka san littafin Allah da shari'ar Annabi sallallahu alaihi wa sallama za ka zo da abin da yake gaskiya kuma za ka zo da wannan ƙarya kuma duk abin da za ka furta ka tabbatar da cewa gaskiya ne ka tabbatar da cewa gaskiya ne ba a yin ƙarya domin wato a tabbatar da gaskiya gaskiya da gaskiya ake tafiya bayan addini kar ka ɗauko wasu bayanai na ƙarya wanda ba a yi ba sai ka kawo ba a wannan kuskure duk yadda ka kai kuma gani ka tabbatar da gaskiya kar ka soki wani abu daga cikin wato annabawan Allah ko da take saboda kasance saboda tsananin san ka kore cewa annabi Isa ba dan Allah bane ba kuma abin bauta bane har ta kai ga kuma ka soki annabi Isa ba yin haka ko ka soki at-taura ko ka soki injila nan ba shi daga cikin ladabba da ya kamata bawa ya kiyaye su lokacin da zai tattauna da mushrikai. To idan wannan ya tabbata akan mushriki fa ajru ta yasma'a kalaman mu. Me kake tsammani kuma ga waɗanda yake ba mushrikai ba? Musulmi ne amma suna da kurakurai ko suna da bid'o'i. Kaga min badi aula ka rangwanta musu ka rausasa musu ka kuma yi amfani da kalmomi waɗanda zai hutar da zuciyarsu har ta gane abin da ke tare da kai daidai. Sai sa ba daidai ba ne don kana zance ko kana tattaunawa da wani ko da ne bid'a ne ko da wani fasiki ne ko wani wanda kake da aqidan cewa yana da aqidu na kafirci a garin shi. To ba daidai ba ne kana magana da shi kana kai mushi kai kafiri kai kaza a wannan ba daidai ba ne. Rangonta miki a cikin harshen babu na ke amfani da lafazza masu daɗi da zai ba ki mutum to malam wani ka ce ka ba wannan kawai daɗin zance daɗa da zance ne daɗa da zance ne ba wai wani abu ne da yake wai kana cin shi ka malam wani ka ce ka ba alhamdulillah na fahimci abin da kake yi to amma me kuma za ka ce a kan ka shi ne ka mutum shi ne ba a jira ka sun kalaman ba muhallin shahidai na wannan aya shine hatta ya kuma a kalaman Allah me ma'anar kalaman Allah a nan shine maganar Allah shine Qur'ani ne in kun ganin shi da zo kusa da kai ku kokari ka ji da shi maganar Allah subhanahu wata'ala saboda irin tasirin da maganar Allah take yi mun buga misali a wancan zaman da muka yi mun buga a da da kuma mu'amalolin umarniyar da kullum daga cikin mun ambaci sai yadda najashi lokacin da aka karanta miki a yau da shi ma yadda yadda sai maka kyakkyawan tasiri kuma wannan ya bayi zuwa ga ilimi أصل ما تشتكين أن تشتكي وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ثم سمعت الفطرة أن الفطرة تاوتي كيف أي تنتن مسلم وتنتن بذاتين القرآن من جرمة تستنجد مشتاقة مع دين بالرأسين للتأتي الكبار وإنت بعد سنجار إن اللي باكو توشن جوتيا يا روننا قبل هل يفرق تتفدى الهوى أصدق قلوب نفسها آمنا من إيمان الله wannan yana daga cikin irin amfanin wato tasirin maganar Allah a cikin zuwa babu shakka alqur'ani yana da wato ran ce matsalanci ba sun ce yake kyakkyawan tasiri a cikin zakata yawwa yana da kyakkyawan tasiri matuƙa a cikin zakata sai sai ka karanta da kake yi ka karanta ko a karanta maka maka tasiri idan ka ga mutum baya tasirantuwa da ayoyin alqur'ani ko dai a karanta ko wa'azozan da ke ciki ko shiryar da ke ciki baya tasirantuwa da shi wannan mutum akwai ban tsoro sun ji ne akwai yiwuwar ba shi da imani da ke na tsohon aya ce nuhu an kaunin lalini waɗanda ba su da imani alwal qur'ani mai girma da wa'azoza ba sa da tasirantuwa إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية يستهزئون عذاب الأليم wajen da yake kwata kwata a alƙur'ani ba zai nasa su ba sai dai azabin Allah ita ce za ta iya wasu ainihin Allah ta shirya ta ne. To, Mala ce aya ta gaba, kada kana fariƙun minhum yasma'una kalaman Allah thumma yuharrifuna minha ajma aqlubuhum min amali. Mala ta wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan yahudi. Kan kansu irin bushewar zuciyarsu da ke kashewar ɗabi'unsu. Allah subhanahu wa ta'ala ce aka faɗa ma'una an yi umaru lakum yanzu kuna faɗayin kuna faɗayin wai yahudu su da daga su ma'ana kar ku faɗayin yahudu wa su da su shi ne wannan kar ku faɗayin yahudu za su yi daga su shi yasa wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalama Allah in sashi daga cikin sun kasance suna jin maganar Allah sun mai harin su ne sai daga bisani kuma sai ta karkatar da ma'anarsa in ba a jima aqalu bayan sun ji maganar sun fahimce shi sun hankalce shi ko kuma na alama da hala suna sanar cewa abin da suke ba daidai ba ne ma'ainihin canza maganar محل الشاهد أشكي وانا آية يسمعون كلام الله ما جمع بني الله إلى محل الشاهد وانا آية تثبتت بالشيء وألا نام غنى إيه دليلي يسمعون كلام الله ما جمع بني الله قال من تفسيري من تفسير أكن تفسير وانا آية babu shakka dai ayan tana magana ne a kan yahudawa Qur'ani ne ba ya jero wato wannan hujja to aka kafa ma'una ayyukan yahudawa yanzu kuna tsammani yahudu za su yarda da ku za su yarda da maganar ka kai malami ko kai ne wa'azi ko kai ne da'awa zuwa ga Allah kana tsammanin yahudawa su yarda da zancenka duk yadda kake ganin ka tabbatar da gaskiya ka kore ƙarya to kada kai tsammanin da yake da shi kuma shi da yake da da ba gaskiya ne ba gaskiya yake so ba ba ita yake na fata ba ba ita yake son ya ji ba ba kuma ita yake furtawa ba ba kuma ya ba kuma ya yake da wannan duk ya tabbata akan al'amari ne shine Allah ke mana canji cewa karfi tsammanin karfi fa'ayin yahudi da da da yasa sai Allah ya kawo maka dalili وقد كان فريق منهم يسمعون كلام to akwai saki daga cikin yahudu ba maganan ka kai ne a ko kai ne da hawa ba maganan Allah kuka ji inna yaharrifuna amma da suka ji maganan Allah in ba ma kalu suka ji maganan Allah suka gane suka fahimce shi da kyau suka canza magana sai suka yi tsare-tsare suka yi rage-rage suka koya abin da ba sa so suka kuma ƙara abin da suka ga dama shi ne ba ajima akulu wa hum ya'lamu kuma suna sane ba wai da kusuri ba akwai wanda zai zo ya karanta alqur'ani sai kusuri ya dauko wata aya hada ta da wata aya saboda kusuri kusuri da gangar wannan aya sai a soke wancan a rufe ta wancan a tsara ta canza ma'ana su canza lafazi لفظ ما شرع سكتي وقولوا حقة تسكت وقولوا حمقة أنت يقولوا حقة تسكت حمقة شو سوى معنى آه شو سوى لفظي وبل لن تناقم معنى تجعلونه صراطيك تبدون وتخفون خفيا وانت تتجدى ما سبينا وانت تتجدى ما سبقتون ولما علاقما ثم يحرفونه من بعد ما يجب za ka duk wannan ta da yahudi sai malamai ɗan suke cewa kamar shi shekul islam ibn taymiya a nan kamar yana ishara ne zuwa ga wannan ayan tana nufi akan alqur'ani mai girma ne kamar shi yana da wannan fahimtar cewa wannan ayan alqur'ani mai girma Allah ke nufi shine kalamin Allah cewa yahudi sun ji maganar Allah na alqur'ani mai girma annabi ya karanta musu amma sai suka juyar da ma'anar bayan sun gane sakon da ke cikin shi. Ba malaman tafsiri da yawa abin da suke da wannan kuke ya zama a taura Allah ke nufi. Littafin a taura an karanta muku a taura sun ji sun gane amma ne na kai su aiki suka karkatar da ma'anar sun gare mu. Kadai kuma don kuma suke bayanin cewa wa'annan waɗanda mutane saba'in ɗin da annabi Musa ya zama wa tara Musa qawmun saba'ina rajulan min miqatin annabi Musa ya zaɓo mutum saba'in da umarnin Allah cewa ya ɗauko su su je su gana da Allah ai babu gatan da Allah bai ba mu bari Isra'ila kaga duk gatan su habbai Allah bai gana da su ji maganar Allah babu da maganar Allah ila an gane ba wai ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma alqur'ani da hadisi kuma annan ba a ce yanzu a cikin godon sabai a ce ku je ku magana da Allah amma bani isra'ila sun samu ne Nabi Musa ya zaɓo mutum saba'in suka je suka gana da Allah suka ji maganan Allah subhanahu wa ta'ala to kwara Musa qawlan saba'ina rajulan min qatlihi lokacin da aka zaɓa za su je su tsona da Allah suka je suka tsona da Allah. Lokacin da suka ji magana a yanzu suka sai sai mu gumi yadda ba sai mun ga Allah. Lan mu'mina ta tanar Allah jahara. Kaga inda suke ɗaukar a nan mataki mataki. Sai annabi Musa ka zo ka ce mana kai kana jin maganar Allah. An ya ko ba ta cika ne kake mana ba. In dai gaskiya ne mu ma mu ji maganar Allah. Allah ya musu gata su a zaɓin su saba'in. a zaɓo mutanen kirkin su in ya ban su dubban mutanen bangon sai kada aka san tafi aka faɗi a san tafi aka raira da aka faɗi aka ɗan yi su da ɗan suka ji su kan suka ji magana Allah lokacin da suka ji magana Allah sai suka ce ka annan wallahi billahi to ya kace shi ta nan mu ga Allah da idan mu shine a lokacin nan Allah ya san kai barkar ya halatta da shi da shi kuma saboda wata gata mutuwa ba ta yi mutu Ibn Musa ya ce Allah ba ta ce ba ta halakar da shi tun a gaban iyalan amma sai da na kwaso mutum saba'in a cikin shi ko kuma a ce sun zo na an sake shi duka su saba'in da sai Allah mutanen da ba su fahimta ta ina mutum a gaban shi kuma ba a sanar kun min ba'di mai cikin da Allah kun fashe sai Allah ya dawo musu da rai su ce an fasa mutuwa ta tashi sai mutum saba'in ne kuma suka nufe ba na amma wajen da aka fi imani suka fi imani sai ka bani isra'ila babu karkatattun mutane yahudi ce babu karkatattun mutane la'anannin mutane la'anannin waɗanda suka fi Allah ta ƙofofi daban-daban kamar bani isra'ila shi ne Allah ke tabbatarwa a nan cewa Mungu a fariƙin min yasma'una kalaman Allah sashen su suna jin magana ne su ne ɗan mutane abin shi in shi magana ta ce ba saɓani shi da ne ne babban abin da ya da ne tabbatar ma Allah sifa ta magana sai kun gane mutum da ko ba da shi a matsayin dinnan alqur'ani ake nufi shine kalamun Allah ko ba dauka a taura ake nufi shine kalamun Allah ko ba dauka cewa gana wanda Allah ya yi da waɗancan mutane saba'in shi ne kalamun layin ya zo tabbata Allah yana magana. Kila kun gane muhalli shahidi. Wannan aya dai ta tabbatar da cewa Allah ya yi. Amma su da zuwa da suka yi maganar Allah ta hanyar haɗa su ne kuma ba a yi ma'afana. Malamai suka ce kaga wani yanzu shi ne mafi sharrin mafi sharrin mafi gurɓacewan ɗabi'a. Mutum ya karkatar da gaskiya bayan ya gane ta gaskiya. akwai wanda yana fangan-fangan ne bai gane ba irin wannan ana farin in aka yi masa bayani ya gane to amma sai ke Allah shi wanda ya harbi su ne min ba'da ma aqaluhu sai bayan da suka fahimce shi da kyau suka gane sannan wahum ya'lamuna suna sani cewa abin da suke sangare wani to ka gaya mun gurɓacewan da ya wuce wani kun gane mutum da kuma galibi za ka samu ɗan su daga cikin fatattu a cikin wani iya zuciya shi na ganin abin da yake yi yana ganin jirgin ne yana fatan ya mutu akan haka ya tashi akan haka kaga wannan kololon abin da za ka shiga da shi da shi jahili jahili to irin wannan yana da hanzari a wurin Allah ta waɗansu ƙofofin ba yana tatanta ƙofofi gabaki ɗaya ba yana da nau'in hanzari idan gaskiyan ba ta je masa ba ne za ka bai gane ta ko kuma ta je mishi a tarkace ko bai samu da'awa ta gaskiya ba to irin wannan yana da hanzari a wurin Allah shi gaskiya ce ba ta je masa ba kwata kwata da za a iya gane gaskiya tunda ba ta je miki ba kila an fahimci wannan to shi yasa ahlul fatara suke da nau'in hanzari a wurin Allah ko waɗanda da'awan gaskiya ba ta je masa ba suna can wani tsiri a cikin tsakiyar teku ko gaskiya da awon gaskiya da kuma Allah ya kawo makon nan ajibina a tani ba a faɗa sai dan tsayi da hujja sai Allah ya tsayi da maka da hujja ka ji gaskiya an maka bayani to ko waɗannan ba su ji gaskiya to kaga suna da wani hujja ko kuma gaskiyan da aka je musu shi an je musu da ita ce a baibai an je musu da ita ce a baibai ko dai su ba su gane ta ko kuma wanda yake musu ita shi ma bai gama gane ta ko ba haka ba kaga ne yana da wani in har da aure to amma mutumin da ya gane gaskiya ya yi shi kan gari kuma ya san san gari mafi wannan ka gaya mun gurɓacewar zuciya da lalacewar ɗabi'a da suka yi sai yahudu ke ya sa yahudu yahudu sai dai kai cin matsarin Allah daga sharri Allah ka tsare mu daga sharri Allah ka daidai ta addinin Allah ka ai mada su fada ya su yasu da su da duk wani matsayin shi Allah ka raba tsakankanin ka ka duk makamin da suka tattala domin su fada da gaskiya da masu gaskiya Allah ka sa makamin mai aiki a cikin Allah kuma ka tsinta al'ummar musulmi a kansu a cikin mahallin da daina wannan aya ya yi minhum yasma'una kalam Allah Allah yace yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'u ido suna son ayyubaddilu kalam Allah dan zamtanan ku qul lan tattabi'ina ya musuwa da kai ba za ku bi ba wannan aya ta farko al-fatih Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da labarin waɗanda suka saba suka kace kayaki lokacin da za a tafi wanda ainihin sun zuri wanda a wani lokaci ai an fita ne kamar za a hari garin Makka wanda daga ƙarshe kuma abin su ya koma su ne maimakon ayyaki sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya mai da abin su wanda kuma sulhun ya zama maslaha ga al'umma lokacin da aka shirya za a fita an nemi kowa ya fito a tafi da shi ya ka samu wadansu da farahu shan tafafi da shafa mu idan su ta suka ce su gaba ko zo mu fita mu je wannan yaki ta aje yaki za a fafata domin gaskiya ta dora kan ƙarya suka ce sun gaba su yi aka yi juyi duniya da su su fito su fito da su sai Allah ya mutaci Allah ke sallama da sahabbansa da aka je sai Allah bai kaddari ma an yi wani yaki ba abin da Allah sallama ke so idan masa bai tabbata yaki bai tabbata ba sai aka karkata zuwa ga sulhu wanda wannan sulhu kamar yadda kowa sani a zalimi kamar an cutar da musulmi kamar an cutar da musulmi a zalimi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayi sai zama babban matsala mabuɗi na cin nasara dan kaga Allah subhanahu wa ta'ala yana magana fatahi in ka fata kana ka fata amudinan shine sunan hudaybiya shine sunan hudaybiya wadanda suke fato maka amma dai yanzu sai idan mutum hudaybiya nan shine mabuɗin fatahin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan shine ma mabudin fatihu ma shine mabudin duk wani alkhairi da biyo bayan nan to lokacin da aka gama wannan annabi sallallahu alaihi yana son hanyar dawowar shi zuwa garin Madina to kaga an je an fita abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya shiga garin Makka bai tabbata fa ayyaki wannan kana a samu wata ganima kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake bibiya ne kuma Allah subhanahu wata'ala musanya alkhairi ne da alkhairi in ka ciyar sai Allah ya musanya ma in ka sadaukar sai Allah ya baka fiye da abin da kai domin Allah ne godiya Allah baya mutunci ko ne kankancin abin da kai ma Allah to Allah subhanahu wata'ala yana nan ya san da shi kuma ya rubuta shi sai ya saka maka da alkhairi ko a duniya ko a lahira ko kuma ya nada maka ya baka abin kuma ya baka abin da Allah subhanahu wa ta'ala ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa akan hanyar shi dawa garin Madina cewa za ku tafi wuce garin Khaibar za ku je garin Khaibara za ku muku yaƙe shi za ku samu dalilin garin Khaibar Khaibar garin Yahudi Khaibar garin Yahudi wato da yahudu ta allazi tsina da yahudu da yahudu ba da irin wancan rashin mutunci kan da muke magana a baya kaga manzo da sun sallama ya fita cikin a yakin wani tsainuka da aka fita a ya kore su da garin mu kan aka kore mu duka a kasan jinsin yahudawan duka ne da ya kore garin mu da tsainuka da ya kore mu da an ka tafi saboda irin cin amana da saba alkawari da nufin kashe annabi sallallahu alaihi wasallam da yake mutunci suka yi wata mata musulma tsarara in san lokacin da suna da tufafi da yake suka yi mayakan da musulma ta fata da kan kan kuke ke zama yakin kuma da wani da ya yi wata musulma ta yi wannan ya taka wannan mayakin mata ta ba ta an taka mayakinta ba za ta tashi da ƙarfin gwiwarta kawai sai ta tsarara a cikin jami'a kasuwa ana cikin gwazon ƙwarai ba ne amma Allah ta zuwa kira da kuma sauki tsanani a kan sai mu ka kuma sun suka da fasu kashe annabi sallallahu alaihi wa sallam a su suka warware alƙawari barin da zai ne suka da fasu kashe annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kansa dai haka suka zo da irin nasu yaudaran da ha'inta da cin amana da aka kore su suka je suka ci turun do a kai ba suke wani irin jin in dai ba yanzu ne girin ya lalace ba amma shekara ashirin da wani suka wuce dan mutane da ke mutu suka ce mana ko a wannan lokacin da muka kai gyara in Allah ya sa da yabo za ka yi tsinkan dinari dinari sosai gaskiya ba wai dinari ya mutane wani irin dutse garin sun ci a dama garin wasu yana kewaye da dutse wani gari suka samu suka kirkire shi da kyau suka gane wani gari da dutse da ko ta ko ina gari suka je a cikin su suka je cikin gari idan sarkin a wannan lokacin a can kololuwar dutse duk wanda zai zo garin ko yana san sama duk yana kallon kowa kuma wani CCTV ya sa duk wanda zai zo garin ko ta ko ina ko yana kallon shi kuma ga zuwa cikin kowa da za ta inda ka karbe baka saka hawa Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna musu wallahi da izzatu wani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce annabi sallama ya je ya kai hari garin ya kinta da yaki duk abin da ya samu na ganima ya zo a raba mu mummune kamar wannan musaya ne ganiman da ba su samu a wurin yakin fiye da Allah ya mai musu ne to shi ne lokacin da waɗannan kasalallun wanda suka fita wannan hudaybiyya suka ji wannan labarin cewa an ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawarin ganiman haiba to sun san yanzu da su tsara dukiya sun tsara arziki kwarai da gaske ne sai suka fara laɓaɓowa Allah ya manzo Allah mun zo samu labarin za a je haibar za a samu ganiman haiba da Allah muna roƙo dai in in tashi mun ka tsira da za su da Allah ne ya asa da mu tun da zuwa sun samu tabbaci cewa za a je a samu dukiya ne duniya za a samu shine sai qul mukallafin idan qalaqatum ila maghanim ba su ɓoye ba idan manzo Allah za ku tafi zuwa sar ibo wannan ganima da zaruna na tabi'akum da Allah a rubuta sunan mu shi ne muna son da za mu fita wannan dai karo ya kamata a ce an fita da mu shi ne da Allah yake ci da kai dan tattajarina wannan kaga nafi ne amma nafi ne amma ba nafi bane na hayu ne dan tattajarina ka kamar nafi ne amma na hayu ne ba kar ina kar ma ku tsumar mallan ku ne ba za ku bi mu ba shi ne sai Allah ke bada bayani cewa to ina faɗin cewa wannan baro na ta ji uku da ayi badiru kalaman nan suna nufin su canza maganar Allah ne maganar Allah Allah ya yi annabi ki sallallahu alaihi wasallam alƙawari cewa ganiman khaiba na waɗanda suka fita wadda biya ne kadai duk wanda bai zo da biya ba ba shi da rabo a cikin ganiman khaiba to da ka shine maganar Allah wato hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ne zance ya tabbatar ya gaya ma annabi cewa wanda ya je ta abin nan hudaybiya to shi kadai ne zai riba gani man kalba Allah ya yi shi sallallahu alaihi wasallam mutum su san da wannan hukunci su san da wannan maganar da Allah subhanahu wa ta'ala ne ko ga mu da wasu jini kar ku marmarin ma ku jini كذلك قال الله من قبل haka Allah ya faɗi cewa wannan aibar ganiman ta suna waɗanda suka bi rububiyya sai Allah ya nemi a gaba in sai ya tsini da barkin su ka ji ɗabi'an mutane Allah mu duk wanda ka saba mishi akan wani abu sai ka hasada a jini ko da zai hasada bai kawai dai abin nan ka ji ɗabi'an su kenan wai idan aka ce ba su bi ba za su gaya maka sai Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da banta wallahi hasada ake ne wallahi hasada ne in banda hasada za a je a samu alheri da sai in banda mu wannan hasada don ka da dabi'a misalin ne yake wanda ka fara mishi akan wani abu na duniya ko kuma hasada ne hasada ne idan da ka ga mutum yana samun wani arziki ta mummunan hanya da ka ce yana kaji tsoron Allah wannan abin da kake samu ba daidai bane hawa ne sai ku tabi a hasada hasada ce idan da wata yarinya ta samu wani manomi da mata wannan manomin naki yana yana yana yana shirka yana imani da aljibwa kahu yana ta'amuli da bokaye da dan buri da waye da waye ki hakuri da auren ki ita da mamanta sai tsara a ake sai ki hasada ake dan hasada ko wai hasada ake yi ku je kan adam zo a kan duniya duk abin da kana shi sai ce maka sani to ga munafikai a zamanin annabi a duniya ko inda an hana fa duniya to kusa da ake saboda mutane sun dauka ne kawai kololuwan kauna shine a buɗe maka hanyar kololuwan kauna shine wanda ya buɗe maka hanyar ya nuna maka kaunin da yake babu sama da ita ba ma mutane sai suka a yanzu ita duniya kawai ita ce kololuwan mafita ta ka wanda ya baka duniya shi ke ya baka dukkan alkhairi shi yasa a yau gurin gaya maka wani abu a yau kana iya ganin ɗalibin da za ka karantar da shi shekara ashirin ana karantar da shi ka karantar da shi addini karantar da shi aƙida ka karantar da shi hadisi ka karantar da shi fiqh ka karantar da shi komai ka gina shi gani amma idan da zai gamu da wani siyasa ya ka bashi ɗan dubu hamsin dubu ɗari zai iya faɗa da kai kai ka karantar da shi yankin da kai saboda ne saboda ne yana ba shi duniya za ka zai mance da wancan alkhairi idan shi zai iya faɗa da kai dan ka saba ma abin da wancan mai gidan nashi a siyasance yake kai wannan duniya ta wuce ta bana da ilimin na gidan tsarara idan mutum kawai sai da abin duniya kaɗan sai ya zama kawai kunya idan ya ga mutum zagi malamai ya zagi na Allah kaga wannan dabi'a ce ta munafikai dabi'a ce ta zuciya kuma hannun shayar da a cikin ayan yuridina an yi wajen da salamu alaihi suna ne mafi canza maganar Allah ya nuna Allah ne kula an gani da ayyukan Qur'ani ne dinne da Allah sai kuma mu zaga su kalmar cikin sauki tauba wanda yake tabbatar da shi ke musu bishara waɗanda ya tabbatar a kai kalmar a cikin sauki فقدم الله وكل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وكل karanta halittun ci karanta ma ofin ilaita min kita da rabbuka abin nan da aka yi masa wahayi zuwa aka yi masa wahayi na daga littafin mahalicin Allah su rai shi ne kenan alqur'ani Allah ya dawo maka da shi sallallahu alaihi wasallam ya lizin ci karanta alqur'ani ne kaji wani sirri ya can nasara a duniya da lafiya jama'a wallahi kowa runguma alqur'ani ya karanta alqur'ani ne girma gwargwadon abin da zai yi ka karanta alkur'ani da safi ka karanta da rana ka karanta da yamma ka karanta da dare duk halin da kake ciki Allah bai yarda ka karanta alkur'ani da waɗanda suke cikin halin tafiya Allah bai ba su lafiya su karanta alkur'ani da wanda ke kwance ba shi da lafiya sai a kwantar sai a tayar yana shika a kwance a asibiti ko asibitin Aminu Kano duk asibitin da kake ko kana kwance a gida ba ka da lafiya Allah bai ba ka lafiya su karanta alkur'ani ko wanda ya tafi bajin yaƙi ana fafata yaƙi ruwan wuta kawai ake daga bama bama sai makamai masu linzami Allah ne baka lafiya Qur'ani ka karanta shi amma wani irin karatu ya ce ya fara alima an sai kuna minkum marhum wa akharuna yadribuna fil ard yabtaghuna fadlan min Allah haka ne ko yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatilun fi sabilillah amma duk waɗannan su mutane uku ne Allah ya san su fa qara'u ma tayassarni ya kada wanda ke bugawa fatauci ya kafa hanya yi ne da wani ya tafi kwatano wani ya tafi China wani ya tafi India wani ya kan hanyar kaza ana neman arzikin Allah to fa qara'u ma tayassarni wani yana nan a filin yaƙi a Gaza yake Boko yana nan a wata ƙasa da cikin ƙasashe ana fafata a tsakankanin gaskiya da ƙarya a tsakankanin musulmi da kafirai. Ko ƙara umma ta yassara ne. Boko kana kwance a gida kullum ana zuwa da ya ka. Ko ƙara umma ta yassara ne. Babu yanayin da Allah ya lamunce musulmi ke karanta Alƙur'ani. Babu. Ko babu abin da musulmi ke da karanta Alƙur'ani. kana iya samun matashi da kwana ɗari na da karanta alƙur'ani sai akwai ma musulmi ko da ba shi da alƙur'ani ne kuma ba shi da shi ne kwata kwata me yasa ba yi da shi saboda shi jahili ne ke koyi karatun alƙur'ani ba za ka bi iya akwai mutumin da fa na ganci fa wannan ni da ido na ne da ganci ba labari a kawai wai an ce ya rubuta shi haka ya ɗauki biyu wai zai rubuta da larabci kana inda ke rubutun boko wani ya rubuta sunan shi ba rubuta sunan ba haka ya rubuta wani ban saura zai gayi nan to shi bai boko ba shi muhammadiyan ko bai yi ba kuma an zo an ce rubuta sunan shi ya rubuta ne ya rubuta ya rubuta sunan shi da larabci amma fatin ake rubutun boko aka kai musu wani littafi aka yi rusa littafin wai littafin da na ku duba shi haka ta sosai kana karanta shi da shi shi bai ma gane ya biyo su sama da kasa ku dan Allah irin wannan bakin jahili ya dauki alqur'ani mai girma ya dinga a ciki waɗansu kawai su jahilai ne number one za ka haka koyi alqur'ani gabanin da su karanta da ta yaya za a samu albarka a rayuwarka ta yaya za a samu sanyin zuciya a rayuwarka ta yaya za ka warke daga manya-manyan matsaloli da ƙanana ta yaya za a yi hankali ka kwanta ka kwanta cikin lafiya ka tashi cikin lafiya wallahi bai zai cikin lafiya ta kan ilmi da ambaton Allah ne ka kake sanyaya gana da Allah kana jin zaƙin ganawa da Allah kana jin zaƙi da ɗan kuma mai zaƙi kana ganawa da Allah Qur'ani ya maka tasiri ka zubar da hawaye Qur'ani ya maka tasiri ya rauna da gaɓuɓɓan ka ka faɗo ka ɗauka ka darajanka in ka da lare amma ni kwata kwata shi ba ruwan shi da Qur'ani bai san Qur'ani da ta za a yi wani nan mutum ce na fara nan Allah ke zabarar da annabi sallallahu alaihi wasallam utlu ma uti ilayka min kitabi rabbika ka karanta kuma ka karantar da wasu ke ce la mu baddila li kalimati babu wanda ke canza babu wani babu abin da ke canza kalmomi ne waɗansu irin kalmomi ne ba abin da ke canza su kalmomin Allah alkauniya abubuwan da Allah ya zartar da su a rayuwa babu wanda ke canza su Allah ya zartar da wani da arziki babu wanda yake san zata ne ya zata da ra abin nan mutuwa ga wani babu wanda yake san rayuwa ga wani ya zartar da abubuwa irin wannan talauci ga wani arziki ga wani babu wanda yake san wannan kalmomin abin da Allah ya furta cewa wani zai arziki wani zai mutu lokaci kaza wani zai kaza babu wanda yake san amma kalmomi na shari'a fa kamar dokokin Allah da ayoyin alƙur'ani mai girma ana iya karar su ba iya tuna su kaga ana iya tuna wannan kafirai da fasikai suna iya tuna kawai shari'a ne dan annabi ake samun halal da haram sabanin aisan alkalimatul kauniya kalmomi na ginin halitta yadda Allah gina halitta bayan sa yace kowanne bawa su ya shaki numfashi zai rayu wani yana iya zuwa ce wallahi na yanke hukuncin da ban shaki numfashi nan akwai wanda zai isa zaune babu wani ya isa ya zo ce to ni da yau na ji ana yi ba ta tsari ba kashi zan da mutu zai sai ne to kalmatar kalmiya ke kalmomi na rayuwa ke nan na ginin halitta babu wanda ya san zamu amma kalmomi na shari'a kafirai da mujrimai da fasikai suna yi kuma sai wani ya ɗauki ayar Qur'ani mai girma sai ya canza ta ko ya canza lafazinta ko kamar da muka kawo da daidu ko ya canza ma'ana ya kawo yin ta mummuna tawili ko ya ɓoye gaskiyar da ke ciki ai duk ana iya wannan saboda mene saboda a ciki akwai hanyar da haram shi wannan ba su Allah ke magana amma alkalimatul kauniyya babu da yake shi saboda da yake canza ko kuma ya zama kalmomin Allah shari'iyya babu wanda yake canza su kuma canjin tabbata tana canza su mutanen gaskiya na Allah za su gane an canza inda wani ya ɗauko aya alƙur'ani mai girma canza mata fasali yaro ɗan ƙanƙani ɗan aji biyu zai iya zuwa cewa wannan ayan ba haka take Allah subhanahu wa ta'ala sun tabbatar da gaskiya ya rubuta wannan ƙaryar sata ta ga wannan muhawala ce ana iya yin muhawalan canza maganar Allah amma sun yi ne na ita ba baya tabbata kina koda al'ayatu shar'iyya waɗansu suna iya ƙoƙarin su canza hukuncin Allah da jikin Allah su koyi wata aya mutum da wata aya karkatar da ma'anin wata aya amma al'umma za ta gina akan wannan su gaba da bautan Allah akan wannan kafir a'a wala yakuna kalimatan illa ji'naka bil haqqi wa san tafsir sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da gaskiya ya rubuta wancan ƙarya. To da ka mu'awala ce ba ta tabbata. sai dai sai Allah subhanahu wa ta'ala yakan canza abin da ga dama da cikin ayoyi wa baddalna ayatan makana ayatan Allah yakan ga dama ya canza abin da ga dama daga cikin ayoyi zai saukar da wata aya sai ga ana iya canza wannan aya kaga wannan ya tabbata da Allah ne subhanahu wa ta'ala muhammad sai dai a cikin wannan ne la mubaddila li kalimati babu musan da kalmomin Allah insha Allah subhanahu wa ta'ala yana furta kalmomi kuma kalmomin nan babu wanda ke فقال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل بل لو أن القرآن يجرم جنى لا برتاوى أقام بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون ففي يوم أكيد الصفة بل أشكال القرآن يجرم يكن هو لا برتاوى مسجدتيا يتنتن شيء كان أقوى بالآبا هي محمد الشاهد يقصي القرآن يجرم ينا بعد لا بعد يقصي ينا بعد لا بعد يقال القصة هو وقف على بني إسرائيل هنا با بني إسرائيل لا باري أكثر الذي هم فيه يختلفون لكن يوم أبن يختلف بني أكثر هناك شيء هنا باص لا باري هنا باص لا باري أتناني نشوف هنا باص لا باري da kalmomi da sauti alqur'ani mai girma yana da kalmomi yana da sauti kuma alqur'ani mai girma kamar yadda muka ji a baya maganan Allah ne sai aka ce kuma ga shi yana ba da labari da haka wannan yana alamta maka cewa Allah subhanahu wataala shi ya furta alqur'ani mai girma ne cike da harafai da kansa da haka wannan yana tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala yana magana a cikin maganganunsa har yana ba da labari shi yasa a cikin sauki so sai ce mukan nuqsu alayka na kan nuqsu alayka akan asal in yake ba ka labari Qur'ani yana ba da labari kuma Qur'ani maganin Allah ne, don Allah ke ba da labari. Duk inda ka ji ana maganin cewa an ba da labari, ai an yi amfani da harsai ne da kalmomi. Yana ba su labari akan abin da suke da tsakanin shi, kamar al'amarin annabi waɗannan su annabi Isa kaza, waɗannan su annabi Isa kaza, duk Qur'ani ya zo ya barta musu annabi Isa bawan Allah ne kuma ruhi ne daga Allah. kuma wahayin shi ne zuwa ga nanan Maryam. Haka nan Alƙur'ani mai girma zai ci tantancewa akan Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Qur'ani ya labarta mu bani Isra'ila ga yadda manzon Allah yake zafin shi a Taura zafin shi a Injila. Da rika da waɗannan abubuwan da bani Isra'ila za su kirkiri saɓani a ciki saboda su yaƙi gaskiya. Ya Alƙur'ani mai girma sai ya tabbatar musu da cewa ga abin da shi ne. Mahallin shaidar ina da Alƙur'ani da kusti yana ba da labari. to waye ke ba da labarin shi ne na hanyar ƙasso alaika Allah shi ne ke ba da labarin kuma ba da labari yana tabbata ne ta hanyar sauki da ainihin sauki wannan kuma sai malai kawo wasu ayoyi guda uku waɗanda suke tabbatar da cewa alƙur'ani mai girma littafi ne mai alfarfa littafi ne wanda yake saukacce daga Allah subhanahu wa ta'ala domin ya ƙara tabbatar maka cewa shi wancan littafin da yake ba da labari daga Allah yake maganan Allah ne kuma Allah ne ya sauko shi yace wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun inda wannan wannan littafi anzalnahu mun saukar da shi ne mubarakun ne cike da albarka da ka alqur'ani mai girma a wannan aya yana da shi sifa ta farko al-inzal saukar da shi akai ba mafarkin shi akai ba ba kuma an tuka shi cikin zuciyar annabi ne furta shi a'a inzal Allah ne ya sauko da shi daga gurin shi sannan suka su ta biyu mubarakun min Allah alqur'ani mai girma ne albarka ne ko bin shifa'un lima tasdur yana warkar da cututtukan zuciya cuta na kafirci ta na munafici ta na shirka cuta na manya-manyan zulubai da kananan cuta na jahilci duk alƙur'ani mai girma yana warkar da waɗannan su sannan alƙur'ani mai girma shari'a ne shari'a gawa linnasi kuma shari'a lil muttaqin kuma ka bari qur'ani ya tabbatar hudan linnas alƙur'ani shari'a ne ga mutane ka baki daya wata irin hidaya ce ne hidayatul bayan wal irshad qur'ani na fayyace maka gaskiya yana tabbatar da daidai da kore ƙarya ya musu bayani killa killa sannan kuma hudar lil muttaqi shari'a ne ga masu tsoron Allah domin su ne suka rungume shi Qur'ani shi ke sa su a hanya ku taka can ku bar can ku ɗaga can ku fuskanci can ku juya daga can ku alaƙanci da can ku rabu da wancan haka Qur'ani ke shirya ta da muhimmi da ga misali ne mai albarka haske ne duk wanda ya bi sai Allah ba sai sai ya saka masa rayuwarsa ya saka masa addini sannan karatunsa yana haifar da lada mai yawa yana haifar da nutsuwar zuciya yana haifar da keba cewa yana gusar da bakin ciki da damuwa sannan jin alqur'ani zai kyakkyawan tasiri a rayuwar mutum zai gesta masa bayansa sannan aiki da alqur'ani zai ɗaukaka darajar mutum ya ba shi cinturin lada ya kusantar da shi zuwa ga Allah sannan jihadi da qur'ani mai girma ake yi wajahiduhum bi jihadin kabir ana amfani da ayoyin alqur'ani mai girma a tabbatar da gaskiya a kore kanya babu abin da kuke irin tsanin suke yi sai abin da ya zama mai cike da albarka ta cikin alqur'ani mai girma mahalli shayi shi ne alqur'ani mai girma wancan wanda aka ce yana ba da labari ma shi ne maganar Allah to littafi ne saukakke kuma littafi ne mai cike da albarka وقدر الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل da a ce mun saukar da wannan alƙur'ani a kan dutse ne kenan alƙur'ani mai girma an saukar da shi ko da a ce saukar na akan dutse ne da ra'aytuhu khashi'an da ka ga dutse ya zama kaskantacce mutasabbi'an yana tarwatsewa min kashiyatin nan kawai sai sai mahallin sai لو أنزلنا هذا القرآن جاء شيء أكن دوسي أتسوكر إذا أسوكر أكن دوسي هو أتسوكر أن سوكر مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومن يؤمن مسلمين ذاك أن سوكر مع مسلمين في القرآن إذا شيء أكن دوسي أتسوكر إذا هذا الدوسي أنت جي ولا أنت أنت دكاي شجع الله شنو أنا أنت أنت الله سبحانه وتعالى في ساقي جبار تحرر وتوجه جرمان الله to ina ga zuciyar mutane ina ga zuciyar mutane wani ƙeƙashewa zai samu zuciyar mutane abin da yake dutse ne ƙarfi ne kwarci ne girma inda shi aka saukar mu alƙur'ani mai girma da ya tarwata amma sai ka ga zuciyar musulmi ko zuciyar mutum ana karanta masa alƙur'ani mai girma amma ko karsanin canji bai samu ba cikin zuciyarsa wannan na alamta maka zuciyar bawa ta kitu ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة dan da a ce kai hijaratu ne to ai al-hijara tana tarwatsewa saboda da a saka mata alqur'ani za ta tarwatse to amma a shadda kasuwa kenan ma zuciyar mutum ya fi kashewa sama da dutse sai ka fi a karanta mutum alqur'ani mai girma sai kun ci wa'azi sai mishi gargaɗi ka karanta mishi na sun qur'ani to eh ko biyu amma Allah ba zai canza ba zai tashi daga abin da ya saba ba haka ya ta dama haka ya saba haka ya taso yana yi yau shekaran shi talatin fa ina abu kaza saboda rana ɗaya abu a cikin yanzu ya ce kan wata dukiya ce ya bai ya ki bai ya shafa mu idan ki toka ki bai wannan yana alamta maka da yake wa zuciyar ka ta ƙi kashi sama da biyu yasa tasirin Qur'ani zai bayyana da gangan jikinka zai bayyana a cikin mu'amalolin ka ne amma da a cikin imanin ka ya inganta da gaskin Qur'ani yana da kima a cikin zuciyarka san Allah ta mamaye zuciyarka illa san ta maka alqur'ani ne girma dole ka tuna dole ka zuciyarka ta wani laushi abinda aka ce ka yi in da ba ka yi su za ka yi abin da aka ce ka bari in da kana yi su za ka bari to amma in hujjan ka tashi ka shi ta zama kamar dutse fa تلك الأمثال من ضرب هذا المثل عند يتفكرون. في آية الشيء لما لم يقعوا يتو إذا بدلنا آية مكان آية إذا مكتشنز وتآية أمكت وتآية والله أعلم بما ينزل kuma Allah ya san abin da yake saukarwa shi ne muhimmin shahid Allah ya san abin da yake saukarwa yana ne yake saukarwa yana saukar da alqur'ani yana saukar da alkur'ani da ke cike da dokoki na adalci da zartuttuka masu gaskiya za ka Allah san abin da ke saukarwa dan aka saukar da aka canza wata aya da wata aya annasu kenan ko shi ne annasu an shafe wata aya ko dai a shafe ta gaba ki ɗaya ba karatun ta ba hukuncin ko a shafe ta ba karatun ta amma da hukuncin ba karatun ne amma hukuncin yana nan kamar rasan yanzu ba wannan aya ko الشيخ والشيخات إذا زنيا فارجموهما هذا yanzu babu wannan aya cikin Qur'ani amma hukunci ne ko kuma wanda za a shafi hukuncin amma tilawan tana ne wannan sai a shiga cikin da cikin usulul tafsir za a samu bayanin ba shi ne mahallin shaidin ba amma dai ina son a gane cewa ne wannan aya tana magana akan annafsu shafa wata aya a mai mata makwafinta da wata aya. Allah ya ce wallahu a'lam bima yunzil. Allah ya san abin da yake cikin Ya sani ya san yana tokar da ayoyi masu cike da gaskiya da adalci. Kuma domin ne domin maslahan tarihi. Jiya maslaha yana hukunta haka. Sai a saukar da aya. Ko yau maslahan ta gushe wata maslahan ake so a tabbatar sai a shafa wancan ayar sai a tabbatar da wata. a'a wannan ayan ta yi ma bayi tsanani ta takura su da yawa sai Allah ya shafa wancan sai tabbatar musu da mai sauki duka dai maslahan bayi ne don aka yi wannan qalu inna ma anta mutta kafirai wasu wallahi tsanya ne sun tsira ne kaji wai sai ya ce mana wa Allah ke gaya miki wai Allah ya umarci shi da kaza jiya yau kuma an canza an umarci shi da kaza sai su jibin ta ƙarya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce bal aktsaruhum la ya'lamun sai dai da kai mafi yawan su jahilai ne ba su da ilimi ba su gane goge wata aya a musanya ta da wata aya maslahan su bane kun ka gaya musu nazzalahu ruhul qudus mahallu shadi ne ke nazzalahu ruhul qudus ai wanda ya sassauka da alqur'ani mai girma daga Allah lokaci bayan lokaci yanayi bayan lokaci munasaba bayan munasaba wanda ya wannan shine ruhul qudus muhimmi alƙudus shi ne wa shi ne mala'ika ta jini Allah ya kusanta shi da cewa shi ruhi ne mai tsarki rai ne mai tsarki eh tsarkin nan shi saboda baya haɗin shi baya ƙarya baya kasala baya lakula ku guri isar da sabon Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah ya dora ma hakkin farkar ma annabi sallallahu alaihi wa sallam da alqur'ani yasa Allah ya sukanta a mala'ika Jibril sifofi na girma da daraja a waɗansu wurare zuwa cikin Qur'ani kuma innahu la Qur'anun karim a'a innahu la qawlu rasulin karim da Qur'ani mai girma tanzili na san saƙo mai karamci cewa mala'ika Jibril shi ne ya karɓo waɗannan ayoyin daga Allah ya zo ya karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine qaul rasulin karim bi quwwatin ma abocin ƙarfi inda zal arshi makin kuma a wurin Allah bi quwwatin inda zal arshi makin shi ma abocin ƙarfi a wurin Allah kuma ma abocin al'arshi maki yana da makana yana da matsayi da daraja muqa'in famma a can sama din can can can kololuwan sama muqa ana nufi ثم أنين صلى أن تكون الله kuma in su kotu ne girma da Allah su kwanta na ita da gare shi to sai Allah ce to shi da yake ka sauka da alqur'ani mai girma ya rabbika to ubangiji to haq kuma yana sauka da alqur'ani mai girma ne da gaskiya alqur'ani mai girma gaskiya ne kuma yana sauka da shi domin ai aiki a ji gaskiya kuma ai aiki da gaskiya li yuthabbita alladhina amanu kuma tabbata da jajjajen waɗanda suka yi imani Qur'ani ya karfafa zuciyar ya tabbatar da diddigar su akan imani wa gudun kuma Qur'ani ya zama shari'a wa bushara ya zama bishara da muslimina da musulmi da basu Allah ya wala adna alam mun sani annahu yaquluna ko kafirai suna cewa inna ma yu'allimu bashar wai wani ne ke karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani wai wani mutum ne wanda yake ya ji ya koyi a taura ya koyi injila ya san waɗannan littattafan da kyau wai shi ne yake zuwa yake koyar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ka duk wata ƙarya da babu dalili a kanta bari ka ji yadda Allah ya rusa ta sai Allah ce lisanin ladhi yulhidu li ilayhi a'zamiyun ai wannan mutumin da suke cewa ya koyi a taura da injila to ai a taura da injila ba larabci ba ko larabci ba larabci ba ne a ajamiyun ne وهذا لسان عربي مبين وان القران من جمع كما هرش العربي فقم فريرا مجرا هرش العربي من سبب تسعيده to ta yaya za a ce mutum ya je ya koyi sainanci sai kuma ya zo ya koyar da kai da yaran can ta ganyen yaran wanda yake bai sa kuɗi ba to ya je ya koyi ibrahimanci wani ya koyi turanci wani ya koyi kaza amma ya iya koyar da wani mutumin da yake ummi da harshen larabcin da yake kuma kan ta gari harshen larabci abin da hankali da zai aiki amma an bisa dai shi ne wannan aya ta tabbatar da akwai nasu a cikin alƙur'ani ne jima kamar yadda muke bayani wato ana iya goge wani wata aya a maye mata da wata aya ko a goge hukunci a tabbatar da karatu ko a goge karatu a tabbatar da hukunci ana samun wannan a cikin alƙur'ani ne girma ko a goge hukuncin da karatun da karatun wannan aka koma cikin cikin tafsir za a samu bayani sannan wannan aya ta tabbatar da cewa duk yadda ka ga duk lokacin da ka ga Allah ya goge wata aya ya tabbatar da wata aya to abin ba wanka bane ba wai ta rikici bane a Allah subhanahu wataala ya yi wannan ne saboda maslahan bayi babu wasu a ciki babu wani a ciki saboda maslahan bayi saboda a ainihin sauƙaƙa musu ko saboda a ba su wani sabon ilimi ko wani abu mai kama da haka sannan abu na uku wannan aya tana tabbatar da cewa canza wata aya da wata aya ba aikin annabi sallallahu alaihi wa sallam ne ba aikin mala'ika jibril bane aiki ne daga Allah sai ya subhanahu wa ta'ala wannan aya tana tabbatar da cewa mafi yawan mutane jahilai ba su da ilimi akan Allah ba su da ilimi akan hikiman Allah subhanahu wa ta'ala kuma dan adam wai idan ya jahilci abu ko bai gane kuma abu ba nan da nan sai ya gara dan kuri to wannan dabi'a ce ta kafirai sai ka zama ba haka ba kai duk baka san abu ba bayan nuna abin babu duk baka san da ilimi abu ba bayan nuna abin ba maslaha ba to in ka dauki irin wannan dabi'a to duk abin da ba yi da kai ba duk abin da baka sani ko ba daidai ba ne wannan dabi'a ta gare shi Allah ka kare da wannan aya tana tabbatar da alƙur'ani mai girma dai magana ce ta Allah magana ne na Allah ba maganan mala'ika ba ne ba kuma maganan annabi ba ne, magana ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saukar da shi a kan ilimin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ina ga nan da ya kamata mu dakata, insha Allah ta'ala zama ta gaba, sai mu karkar waɗannan ayoyi da malam ya kawo annabi littafi mai albarka waɗanda suke tabbatar da ganin Allah subhanahu wa ta'ala ga mummune ranar tasirin kiyama. inda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abin da muke so kore Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana cikin duniya da lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da zaman lafiya Allah ka so ta karshen mu da bashin mu Allah ka gafarta mu in muka mutaji Allah ka samu su da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta